العليم من الشريم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله على نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيء أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فهادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah masu albarka fuskoki masu daraja wannan masallaci na zango a garin gwagwadada ina mana fatan alkhairi ko roƙa subhanahu ta'ala ya ce min ta mu anan a ɗaya daga cikin ɗakuna masu girma ina roƙon sa ya haɗa cikin gidansa na tsiya da rahma wato gidan aljanna da manyan malamai da suke zaune tare da mu da shugabanni da sauran yan uwa masu aka yau abin tara ne ko da watan zulqada da annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari da ashirin da biyar kuma sha bakwai ga watan miladiya biya ashirin da hudu na so a ce ani abin da zan yi magana a kansa amma an bani cewa in da zan yi magana a kansa sai na zaɓi in yi magana kan ficiyatun nawa wato haka takin yake fitinar kallo ya kashe abin da zan yi na kansa gida na kullum da ake nufi da fita da kuma wasu manya-manyan hukunta gida biyu abu na biyu insha Allah zan yi magana kan ido a matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dan adam abu na uku insha Allah zai yi maganan hukunce hukuncen a wuce biyar da kullu abu na hudu insha umarni da shari'a wuce ta yi a gaban ido tsoron kawai ta kallo abu na biyar fa'idojin rediyo shari'ar musulunci ta yi abu na shida kuma na ƙarshe wasu nasibu waɗanda za su taimaka domin kanmu daga waɗannan cikin kasance kanmu a kyau na hali abin da ake cewa fitin babban malami al'allahu da hajar malamai da yawa kafin sun yi tarihin da ake ta malaman larabci da malaman akala da malaman fiqh malaman bisi an sharhu da an sunna al-imam ibn hajar tarihin sa yana da sha'awa da kuma dunkule ma'ana yace asalin da ake cewa fitina shi ne ba da ثم السؤال في مهد المهلك والاختبار المكروه وبداية كما وانتهي بشيء أصل مع فتنة كتوكيشي duk abin da fice ta haifar sai ana kiransa da ta kanta ko kuma duk abin da ba su duk abin da masu yi abu ko ana su ne fitina daga nan kuma sai abin da ba a son zai haɗu shi ma ana su mushina kamar kafirci Allah madaukakin sarki kira kirki وقاتل حتى تكون فتنة ثم لمن تفسير ثم لا ستفسي الكفر سنن اسم زنوبي سنن التحريق قول متن الفضيحة تشيل عيبة وانا على ودعي الفجور تكفي بالبجرين ان شاء الله بساعة وغير ذلك من تولى لأنها تنسى سنن بمكة فتنة فتنة za ta iya fadawa a ƙarshen za ta iya fadawa a ƙarƙashin riha kuma za ta iya dawa a ƙarƙashin aiki dukkaninsu fitina malaman mu sun kasafi gida biyu matsayin kaso mai girma akwai fitnatu shubuhi akwai fitnatu shahawa shaykhul islam taymiya Allah ta'ala a cikin littafin sa'ar bil ma'ruf wal nahy wanda ya kashin da fatawa ne bayani akan wannan kashe kashe guda biyu na abin da ake cewa fitnatu shubuhi da fitnatu shubuhi duk abin da ya kasance a cikin wanda ya fi aiki ana ce masa fikshu wanda aka ke haifar da shi shi ne jin addini ko son zuciya a addini. Malamai sai su fito da shi ta wace fikshu da hadafin albini. Abin da aka kira wannan da ba su da tushe da asali a cikin addini a ta ce wannan suna fikshu da Wannan tushen wanda fitar da su addini shi ne al'adwar hawa. Janci da zuciya. wasu wani suka ce alwa usul maqsi mai ilimi tabbaci na shari'a Allah ya tafi insha Allah da dade sanin usul maqsi kan madfa balasi wannan ababen guda biyu idan yana da su abu ne zai yaki waccan fitina shari'a wani biyu na fitina shi ne fitinar da hausa fitinar da hausa ta sha'awa da kuma abin da ya tashi da saɓon subhanahu wa ta'ala ya ci da aikata saɓon Allah maɗaukakin sarki wannan kuma shi ne asaba jiya akan Allah subhanahu wa ta'ala da jiya akan saɓon Allah maɗaukakin sarki Allah ya su أنا منهم أئمة يؤمنون بأمرنا لما صبروا وهم بآياتنا يؤمنون albarkacin sarki ta a cikin jami'ai a cikin da suke ba birnin mu da sababu lokacin da suka ba su zama saba wa Allah ba wa kuma bi ayati la yu'minu kasance cikakki ingance a gaba da ayoyin mu ba su kai babu ce wannan ayar ba shi ababe da biyu da ake yin ne guda biyu an ce nan ba sabaru a sun ce nan biya abubuwa ake yaƙar gina ta sannan wani bi ayati na ini da alim a yaƙar ta sha'awa Ibn Qayyim rahmatullah alaihi a cikin Sifatul Lahfan shi bayani mai tsawo a game da waɗannan nau'ukan biyu na fitar sha'awa da kuma fitina da kuma bid'o'i an Allah maɗaukakin sarki. Kuma da magani, ya ciwo ya faɗi magani. Wannan da za mu tattauna a kan cikin naba kallo kan ne a cikin ina duk da shi na alhawaci. Jarawa. Kallo. yi amfani da ido ba a kan kayan shari'a ba. Gaba biyu yake a cikin hukun da aka ala halitta a cikin adam. Yau ne zama jigo da kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan gaɓoɓi masu bin muhimmanci da Allah maɗaukakin sa. Allah ta wa ɗan adam. وكان جعله عينيه الشيخ يا مسا إذا أجازي بقى قال لي الإمام ابن جرير الشيخ ينفع ويصير من الآية سيتي ألم نجعل له عين يصير ما أخذ الله عليه Allah madaukakin sai bai ta nan adam ina zabi ba wanda zai ya yi rika kallon kudin da Allah madaukakin ya haga akan sa a shugaban su Allah subhanahu wa ta'ala tare da kada ji al-quwa al-mawdu'a al-masdura inda Allah madaukaki ya sa su cikin al-Qur'an da sunan sallallahu alaihi wa sallam al-mawdu'a da ayoyin Allah madaukaki madaukaki sun ya halitta manya manya ra'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da ruwa daga ciki ya kalli samaniya don wannan daga cikin hujjoji fi alal insan babancin ido in ji al'imam zai da mutabari ya kalli waɗannan da izina ya ba Allah ba da kuwa sakamakon wannan kallon da ya yi. Sallallahu alaihi wasallam saboda rahim ido a ɗan adam ya kwanta idanuwa guda biyu da cewa ne a cikin insan karimata. Sai duk yan ɗan adam na son su kuma ababe ne masu tsada daraja suna daga sabi Allah anhu da Imam Bukhari ya fitar a cikin sa sallallahu alaihi wasallam yana riwaya daga Allah ta'ala al-hadith kusi cewa Allah ta'ala وسلمت عبدي بيديه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه إن تعالى يشيء jarrabi ɗan adam na ɓaci masa ko na karfi doyansa guda biyu. Sai ne dace ba, da yaran Allah subhanahu wa ta'ala ya zama wasu ba, da Allah zai masa da masa da aljanna. Sakamakon mutumin da ya rasa idanuwansa guda biyu da jure shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi aljanna. Mai riya ya fassara ya ce ayyuridu ainihi yana nufin idanuwansa guda biyu su ne habiba taihi ɗin a cikin hadisi. الإمام البخاري دوار في أشهر هذا المفرد عند النبي صلى الله عليه وسلم يكرا إذا نواد شوى كريمتين يدند أنت حديثي هو أن الله سبحانه وتعالى يكي يقول الله يا ابن آدم أن أنا شوى يا ابن آدم إذا أخذت كريمتيك إذا نكتني أبعدي بجادي دنباك ما سكينة ما سدرجة فصبرت عند الصدمة سيكجوري عليك سنة نزغ ليك دوانا جرباوا واحتسبت كما كان منادا لم أرى لك ثوابا دون الجنة بعد دواني ban ga wani sakamakon da ka cancanta da shi a wajena ba a ce in baka aljanna baka aljanna wannan hadisai guda biyu suna nuna girman idanuwa a rayuwar ɗan adam a tare da ɗan adam al-imam ibn hajar a sharhin wannan hadisin a cikin fatul bari ya ce wal muradu bil habibatayn al mahbubatan abinda ake nufi da masoyan na su ne masoya li'annahuma ahabbu a'da'i al-insan ilayhi domin idanuwa guda biyu su ne abinda ɗan adam ya fi so a cikin gaɓoɓinsa لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته saboda damuwar da ɗan adam yake shiga idan ya rasa su ta hanyar yanzu da zai ganin abin da yake so ya gani ba min khairin idan alkhairi ne fa yusarrabe sai farin ciki da wannan alkhairin da ya gani ay sharrin fa yashtarira ko kuma sharri ya gani sai ya nisanci sharrin fa'idojin ido ke. Ka ga abin da yake mai daɗi ka ji daɗi, ka ga abin da kana tsammanin sharri ne sai ka kauce masa. Al'imam Ibn al-Qayyim a cikin littafansa da yawa, amil aƙalli waɗanda za a iya faɗi guda biyu, littafinsa Miftahu Daris Sa'ada da kuma littafinsa At-Tibyan fi Almanul Qur'an. yi bayani akan muhimmancin ido da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gina shi ya sanya shi a jikin ɗan adam da yadda Allah madaukakin sarki ya ba idan tsaro da kuma ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa idanuwansu yi bayani mai tsawo a cikin waɗannan littattafai nasa guda biyu idan mutum ya duba zai gani saboda haka malamai suke ba da ka'ida suke cewa wani zaliku yustadallu bi ahwalil ayni ala ahwalil qalb shi yasa ake amfani da ido domin ya ba da labarin zuciya shi yasa ba haushe shi ma a cikin hikimar sa yake labarin zuciya a tambayi fuska balarabe yace idza idza qariha al-janan bakatil ayna idan zuciya ta sosu wanda ke ba da labari a game da abin da ke cikin zuciya cewa ta so su shine ido shi yasa a cikin hikima aka sanya ka'idar gane mace budurwa tana son mutum ta hanyar idanuwanta guda biyu ta hanyar idanuwanta guda biyu in aka tambaye ta kina son wane ko in tana son shi sai ta shiru wa izmuha sumatuha in tana son shi sai ta shiru amma idan ba ka son shi ba sai ta kuka duk da malaman mu na fiqh sai da suka ce a je a taba hawayen shi ma hawaye na soyayya na daɗi to wannan hawayen na da sanyi hawayen damuwa su kuma suna fitowa ne da zafi sau da ka idan aka taɓa hawayenta aka ji da sanyi zuciyarta na da sanyi kenan tana son sa idan kuma aka ga idanuwanta na zub da hawaye amma kuma sai aka taɓa hawayen aka ji zafi to zuciyarta ce ta zafafa sakamakon zafafar zuciya sai ya zama ta zubar da waɗannan hawaye waɗanda suke masu zafi لعله طول الدمع يعقب راحة من الحزن أو يشفي شجي البلادل haka ne hikima ya ce ya ce watakila don Allah ku bar ni in zubar da hawaye ina idan na zub da hawaye wannan hawayen da na zubda zai rage min tsananin damuwa da baƙin ciki da tashin hankali da nake ciki ya kan min da wannan matsalar da nake ciki daga wannan ka'ida ce har al-imam Qayyim yace ta hanyar ido ake gane zuciya ta yarda ta hanyar ido ake gane zuciya tana cikin fushi ta hanyar ido ake gane zuciya ta yarda da abu tana son sa ta hanyar zuciya ta hanyar ido ake gane zuciya tana kin abu ta hanyar zuci ta hanyar ido ake gane zuciya na da kusanci da abu ko kuma ta kaurace ma wannan abu malamanmu sun kasa hukunce-hukuncen kallo zuwa gida biyar gwargwadon al'akamu taklitiyatul hamsa da ake da su wato hukunce-hukuncen shari'a guda biyar akwai wajib akwai haramu akwai mustahab akwai makruh akwai mubah to malaman musulunci sun kalli duk kallon da dan adam zai yi suka kasa shi gida biyar gwargwadon waɗannan hukunce-hukuncen da ake da su na shari'ar musulunci. Kallo na farko annabin wajib, kallo na wajibi, malaman mu suka ce nufin nazari fil mus'ab, kallon alƙur'ani. Mutum ya duba alƙur'ani ya karanta, wannan wajibi ne. Wajibi ne musulmi ya zama yana kallon alƙur'ani, yana karanta shi. Wanda za mu magana kansa insha Allah a ƙarshe a cikin shawarwari. na biyu daga cikin misalai annazuru ila annazuru fi kutubi ilmi inda ta'ayyun ta'ayyun wajib minha mutum ya zama ya bude littafan addini domin ya koyi abin da ya zama wajibi ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi malaman mu suna cewa ilmoma guda uku ba a yafe wa kowane musulmi idan bai san su ba al-imam al-qayyim a cikin nuni yana cewa والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان نفس من القرآن أو من سنة وتجيب ذاك العالم الرباني والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو التبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني ما لإني قيمة سوى jahilci mugun ciwo ne, balahira mai kisa, amma maganinsa ababe ne guda biyu da ake jiranta su, kuma sun haɗa suke ba a raba su. Ko dai nassi a cikin littafin Allah maɗaukakin sarki, ko kuma nassi daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan idan kana son a baka prescription na wannan maganin to ka samu malami wanda yake na Allah al'alimin rabbani malamin da ya sani ya koya yake aiki da iliminsa kuma yake karantarwa shine al'alimin rabbani to daga nan sai ya ce maka ilmomin da suka wajibi kala uku ne ba a yafe wa kowane musulmi idan bai san su ba ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi sanin siffofin Allah da sunayensa tauhidi kenan sunayen Allah da siffofinsa da ayyukan Allah madaukakin sarki shine wa kazalika al-asma'u lid-dayyani da sunayen Allah wanda Allah madaukakin sarki shine mai sakamako sai ce wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu sai kuma koyan halal da haram umarni da hani da Allah ya yi me za a yi ne ba za a yi ba sannan wa jaza'uhu yawmal ma'ad thani sannan sai ilmu suluk ya za a yi mutum ya tsarkake zuciyarsa domin ya yi tanadin abin da zai rabauta da shi ranar gobe alkiyama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ilmomin guda uku ‘yan uwa masu albarka wajibi ne mutum ya riƙa buɗe littafi ya koya. Wajibi ne. Sannan daga cikin misalan kallo na wajibi shi ne ka kalli abu domin ka tantance halal ne ko haram. In halal ne ka yi, in haram ne ka bashi. In na ci ne, halal ne in ci, sai ka ci wannan naman rago ne ya halatta in ci wannan kifi ne ya halatta in ci wancan ko nama ne na alade ko naman kare sai da aka bi halatta in ci ba haka nan abin da za ka ɗauka ka ba wa wani shi ma wajibi ne kai amfani da kallonka domin ka duba ka ga cewa wannan abin halal ne ko haram ne wannan shi ne hukunci na farko na kallo, kallo na wajibi. Nau'i na biyu ko hukunci na biyu shi ne annazurul hawa, abin kallon da yake haram. Shi ne mutum ya kalli annazuru ilal ajnabiyyati bi shahwa. Mutum ya ga kallon matan da ba matarsa ba, sannan ba muharramansa ba, kuma ya rika jin sha'awa a cikin ransa. Wannan haramun ne. haka nan ma matar da ba ajnabiyar mutum ba kamar muharramarsa sai kallanta da shahwa shi ma wannan haramun haka nan kallo zuwa ga al'auran namiji ko mace duka da baki daya ba matar mutum ba wannan haramun kaga idan mutum ya amfani da shi wannan shine fitinar da ake ciki a yanzu hukunci na uku shine annabul mustahab kallo wanda yake mustahabbi an so a yi amma idan mutum da ya ba za a ce ga zunubinsa ba shine suka buga misali kamar kallon littafan addini dubi a cikin littafan addini domin ƙara ilimi wannan mustahabbi ne shi yasa ba wajibi bane ya zama kowa daga cikin al'umma ya zama malami amma waɗancan ilmomin wajibi ne mutum ya koye su shine shine shine ka'ida amma ci gaba da bincike da faɗaɗa bincike wannan musahabbi ne in ka samu dama to a yi da kai kai sai ya hatta ya fi kalyaƙi kai ta bugawa har ranar da Allah subhanahu wata'ala zai kawo ƙarshen rayuwar mutum sannan suka ce daga ciki irin wannan akwai annazuru ila ayatin lahi mashhuda su ne wanda muka ce al-mawdu'a kallon ayoyin Allah إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ما شيء ينالي ألا يتكب ناسد وانا الأيكة سيا سكلا أيوين ألا مدوك في سرتي ومن دا ألا بها لكيف دوا سابا سكلا سرعين سمانية سبيد ألا يجينا تبار مفوكرين su ga wata su ga taurari in inda rana ne su tsaya su kalli rana sannan su tsaya su tunani tsakanin mu da rana akwai kilomitocin da sun fi miliyoyi tsakanin mu da wata inda daddare ne akwai kilomitocin da sun fi dubban ɗaruruwa ga taurari da muke ganin su ga sanan ƙanana ƙanana akwai tauraro da ƙwara ɗaya fi girman duniyar nan tamu wane duniyar nan tamu amma ga shi can a sama ɗan tsugun Allah subhanahu wa ta'ala ya aje shi muna kallon sa a kalli duwatsu ai tadabburi game da su wal jibala autada mutum ya kalli koguna da rafuka da Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da yadda ruwa ke tumbata a cikin su duk wannan mustahabbi na hudu shine annabul makruh kallon da makruhi ne barin shi na sa a baka lada amma idan kai ba zunubi shine al-makruh shine dukkan wani kallon da za ka yi wanda malamai suke cin shi kubulun naba saura wanda shi ba mustahabbi bane shi ba wajibi bane sannan shi ba haramun bane in kai ba za a ce ga zunubin ka ba na biyar shi ne annabin mubah shi ne hannu wanda yake na halal da yin sa da barin sa duk daya makaruhin in ka bar shi za a baka lada amma idan kai ba zunubi shi ko wannan da yin sa da barin sa duk daya ba lada ba zunubi shi ne mubahi mubahi shi ne abinda malamai suke buga misali kamar za ka ba da shaida kan wani kan wata kai ya zama tilas da sai ka ganta kaga ba lada ba zunubi alƙali ya kalli wata shi ma ba lada ba zunubi domin ya hukunci a kanta likita ta kama sai ya kalli wata ko ya kalli al'aurarta ko ya duba al'aurarta ba lada ba zunubi mubadi ne da makamantan irin waɗannan nau'ukan kallace-kallacen to haka malamai suka kasa su musamman dai babban malami mai kayyana a cikin madarijus saliki a farko farkon mujalladin sa na farko inda yake bayani akan sharhin suratu al-fatiha waɗannan su ne ‘yan uwa nau'ukan hukunce-hukunce guda biyar da shari'ar musulunci ta tanada na kallo. gaba ta gaba ita ce umarnin da shari'ar musulunci ta yi a game da rinsa ido. An faɗa mana cewa ido ni'ima ne ga ayyukan da aka sa shi ya tsaya ya kalli ayoyin Allah a cikin Alƙur'ani ya karanta sunnar manzo Allah sama ya san hukunce hukuncen shari'a duk waɗannan abin da aka sa ai ido yake amma wasu ayoyin kuma Allah madaukakin sarki yana umarta mu cewa mu rinsa idanuwanmu ayoyi guda biyu masu girma a waje ɗaya Allah madaukakin sarki ya yi kuma da uslubi na ban sha'awa. Malamanmu na usuli fiqhi suna cewa al'amuru min rijal yashmalu nisa illa bi dalili idan aka umarci maza to mata ma sun shiga ciki sai dai idan dalilin da ya ware su wannan ita ce ka'idar da mafiyancin malamai suka tafi a kanta. To amma a wannan sai aka faɗan wa maza aka faɗan wa mata nasu, aka raba su. Domin a nuna kowa na da irin nasu. Allah ta'ala ce ƙullin mu'mini ne dubbu min absari wa yahfazu furujahum dalika azkar. Allah ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka ce wa maza masu imani su rinsa idanuwansu sannan su tsara al'aurorinsu wannan shi ne zai sa su su fi tsarkaka. Namiji ya rinsa idonsa daga kallon abin da yake haramun, in ya sami dama ya nisanci kallon abin da yake makaruhi. Mubani ne taka tsantsan a kansa, waɗanda ake neman ya sarki kallonsa kai tsaye a kansu su ne guda biyu, kallo na mustahabbi da kuma kallo na wajibi. Amma makaruhi ya taka tsantsan da shi. haram aukar ya nisance shi mubahu ya zama shi ma yana da kaffa kaffa a wajen yinsa sayyidina Umar radiyallahu anhu ana ruwaitowa daga gare shi yana cewa inna lanatruku 70 baban min al-halal khawfan min al-qu'i fi babin wahid min al-haram asari ne mashuri sayyidina Umar radiyallahu anhu an danganta shi zuwa gare shi mukan bar ƙofofi na halal guda saba'in saboda tsoron kan ma'afka zuwa da ƙofa ɗaya ta haram ƙofofi saba'in na halal an halasta mana kaga wannan shi ne tarihin ne tarihin zuhudu tarku ma la yanfa'u fil in ka samu dama duk abin da yake da zai amfani ka a lahira ba ka bar shi shi ne zuhudu mata ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ce وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن aka ci gaba da lissafa waɗanda suka halatta su bayyana musu adansu ka ce wa mata kuma su rantsa idanuwansu su tsara al'aurorinsu sannan kasu sake su bayyana adansu sai abin da ya bayyana an rufe daga ibn abbas da sanadi sahihi ya fassara cewa ma zahara minha alwajhu wal kaffa fuska da kuma tafukan hannu akwai wasu maganganun da malaman tafsiri suka ambata ba wannan ba amma ne ita fi shahara al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa yace al-basar huwa al-bab al-akbar ila al-qalb ido gani shine kofa mafi girma zuwa ga zuciya wa a'maru turqul hawasi ilai sannan kuma ido shine gaban da tafi rayuwa a cikin kafafen nan guda biyar da ake da su zuwa ga zuciya labarin da ido ke kai wa zuciya bai kai wanda kunne ke kai maka ba labarin da ido yake kai wa zuciya bai kai wanda harshe yake kai maka ba labarin da ido yake kai wa zuciya bai kai wanda hannu ke kai maka ba labarin da ido yake kai wa zuciya da ke wanda hanci ya fi wanda kai duk ya fi ya fi wanda hanci ke kai mata ido shi ne jagora da ke kai labari zuwa ga zuciya har sai da imamu ibn qayyim a cikin rawdatul muhibbin wa zahatul mustaqim ya kulla wata tattaunawa mai ban sha'awa a tsakanin ido da zuciya ido yana cewa kai kake jamu kai kake aika ni zuciya ta suke aika ne zuciya tana cewa a'a kai kake zuwa ka je ka yi mai tsiri ke ni kuma ka kama ka ja mu bala'i da ba ka je ka ne ko ka gani gani ba zan yi sha'awa ba shi yasa sai ce wa bi hasabi zalika kasuwa suqut min jihati shi yasa ta sanadiyar haka da yawan mutane suke faduwa su kibin Allah ta sanadiyar ita ووجب التحذير منه shi yasa ya wajaba ai gargadi a game da ido da kallo shi yasa kaga Allah karar ce ya rubbu mata ce ya rububna aka umarci maza aka umarci mata al-imam al-qurtubi yace wa rubbuhu wajibun an jami'in muharramat rinsa ido a game da dukkan haram wajibi ne وكل ما يقسم فتنة من أجله sannan duk abin da ake tsammanin ya jawo fitina na kallo to shi ma wajibi ne ya zama mutum ya rinsa idansa shi yasa sabbin dari'a ƙa'idar sabbin dari'a ta yawa a game da akamun nafsa shari'ar musulunci tana da wani tsari mai ban sha'awa shi ne duk abin da zai kai zuwa ga ɓanna to shari'ar musulunci ba ta yarda ka bi wannan hanyar ba. الذرائع الموصلة إلى فعل المحرم يجب صدها haka malaman mu suke cewa duk hanyoyin da mutum zai kama su ɗoɗar su kai shi zuwa ga garin saɓan Allah to wannan hanyar bai halarta mutum ya bi ta ba wajibi ne a toshe ta ko ido shine zari'a ko kuma kallo mutum ya saki idonsa yadda ya ga dama wannan zari'a ce hanya ce dokar da za ta kai mutum zuwa ga aikata haram shi yasa ba zuwa haram din ba a'a hanyar ma ka aje ta mutum yana son ya zauna lafiya shi ne sai al-Imam Qurtubi sai ce wa kan qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal julus ala turuqat me yasa manzo Allah kuma ya ce masahabbansa masu tsarkin zuciya kuma da musu yace na hana ku kashedin ku da zaman bakin titi har ku zo kuna zaman a bakin titi hana wa manzo Allah sama yi faqalu ya rasulullah ma lana min majalisina buddu suka ce a ma'aikin Allah duk da wanda da zamu iya zama ba a ce ba za mu zauna a majalisan mu ba makallan mu suna nan wasu su sa tebura bencina wasu su sa kujeru wasu kuma su yi da hali ko ba ka ake ba wasu kujeru roba daga an jajjera shi na ta haddasa fiha ya ma'aikin Allah mukan fito mu zauna a bakin hanya domin mu tattauna sai manzon sun ce fa idza abaitum illa al-majlis fa a'tu at-tariq haqqahu in kun ji sai kun zauna ku ba ku hanya haƙƙinta Allah tana da haƙƙi ayo ma haƙƙin da suke ce ya ma'aikin Allah to me haƙƙin hanya qala rabbul basar abu na farko kenan da manzon sun ya faɗa ke na farko shine rinsa ido in ka zauna a titi ka ce dole sai ka rika zaman bakin titi sai ka zauna a kofar gida ana wucewa kana kallon mutane to ka daina kallon gabbin basa ka rinsa idan wa kafin ada sannan kuma ka kame daga cutar da mutane wa raddu salami sannan duk wanda ya maka sallama sai ka amsa sannan wal amru bil ma'ruf in ka ga yara suna faɗa ko ka ga wasu suna yin abin da ba daidai ba ko ba su yi abin da yake na daidai ba ka umarce su wannan hanyar anil munkar in ka ga suna yin abu mara kyau ka hada su waɗannan su ne hukukun tariq sai al-imam al-qurtubi ya ce rawahu abu sa'id al-khudri kharrajahu bukhari wa muslim ya ce al-imam sayyiduna abu sa'id ya rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi kun ga wannan kenan الإمام ابن القيم أتشن الداء والدواء يكفي فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها هذا جمدني تكلف كلف وأن ننسوني جاغورون da suke jan sha'awa su kai ta inda meyinta zai yi da na sai wa rasuluha kuma ita ce su waɗannan kallace-kallacen su ne 'yan saƙon sha'awa وحفظها أصل حفظ الفرج رنس إدو دا تسرع جني شيني أصل ترى الأورة idan mutum yana son al'aura shi ta kubuta daga aikata babban fasha to sai ya rinsa idansa faman aflaqa basarahu aw ghadahu mawarid al-halakat malami qayyim yace duk wanda ya saki idansa ya tafi kallonsa kawai ba kai ya kalli abin da ya ga dama to tabbas sai ya gangarar da sai ya gangarar da al'aurarsa zuwa ga magangarar halaka wannan ita ce ka'ida sannan ya sake cewa wan najru aslu ammatil hawadis allati tusibu al-insana kallo shi ne tushen dukkan wasu ababe na bala'i da suke afka wa ɗan adam fa inna nazara ta tuwallidu hasrata domin kallo shi ke haifar da tunanin zuci thumma tuwallidu al-hasrata fikratan daga nan wannan tunanin ɗan ƙarami shi kuma sai ya haifar da babban tunani thumma tuwallidu al-fikratu shahwatan daga nan ya ga wannan mutum tunani shi kenan sai ya zama ashiqu sura sai ya zama ya haifar masa da sha'awa ya zama ba abin da yake kallo sai wannan sun mafi wanda da shahawatu iradata ita kuma wannan sha'awa ko ta haifar da nufi a je a saba wa Allah sun matakwa fa tasiru azimatan jazima daga nan wannan nufin sai ya zama wani ƙatotan nufi babban nufi na gaske a cikin zuciya fa yaqa ulfi'i to daga nan sai aiki shi yasa shauki Ahmad shauki alaihi rahmatullah da ya tashi a wani baitin sa kwara ɗaya sai ce nazaratun abtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun talqaw kaga nazara ya fara faɗa yace hanyoyin da mutum yake kaiwa zuwa ga alfasha su ne nazara ya fara kallo abtisamatun sai sakin fuska a yi murmushi fasalamin sai a fara aikawa da gaishe-gaishe ta waya ana cafe fakalamin sai a ci gaba da fira a ina kike a ina za mu haɗu kaza kamar yaidin sai a ɗau alkawari cewa a haɗa a waje kaza shi ke nan sani ƙa'un sai haɗuwa wannan ba ƙaramin hukuma ba ce to su ne wannan maganganun da malamin ne kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan cewa an sanya ido ne an sanya neman izini ne saboda ido hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu yake ba da labari anna rajulan tala fi hujri fi juhrin fi babi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum kawai wani ya leƙa ta wani rami a ɗakin manzon Allah sama yana leƙo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata kibiya da yake tada kansa da ita da ya hango wannan mutumin sai manzo Allah sama ya je ya caka wannan kibiyar shekin idan wannan ne mai tsanita sai sai ya kai da fuskarsa a wata riwaya a wata riwaya kuma aka ce manzo sama ya ce law a'lamu annaka tan tantaziru la ta'antu bihi aynak aynaita da na san kana leƙe na wallahi da sai na cika idan ka da shi إنما جعل الإذن من قبل البصر ai an sanya neman izini ne saboda me saboda ido kada ido ya ga abin da bai kamata ya gani ba al-imam al-bukhari a cikin adabul mudrad wani ya tambayi manzon Allah sa sai ya waiko wani ya tambayi manzon Allah sa sama cewa har ma ma ka sai na nemi izinin ka in zan shiga wajen ta yace kana son ka ganta a cikin yanayin da bai kamata ka ganta ba yace a'a ya ma'aikin Allah sai ce fasta'azin alaiha ka nemi izinin ta ka nemi izininta. Duk wanda yana nuna mana ne, yana nuna mana haɗarin kallo da kallace-kallace. Shari'ar Musulunci a cikin hikimarta ta sanya waɗannan dokokin da tsiraran matakai a game da ido, saboda abin da ake gudun ya faru ya biyo baya na abin da za a kallon da kuma abin da zai haifa. kamar yadda aka faɗa mana cewa ido shi ne ɗan saƙon dukkan sharri da alfasha shi ake fara yi me yasa a shari'a a inda ake so a halasta maka wannan abin da ka halasta wa kanka ta hanyar haram wato ka tafi neman aure aka ce ka kalle ka ya halasta ya halasta shi a wannan zai faɗo a kashe-kashen hukunce-hukuncen kallo mutum ya kalli annazuru ila al-mahbubati nazuru al-khatib ila mahbubati mutum ya kalli wanda zai aura ta fada ne cewa annazuru mustahab mustahabbi domin wani zai ya aure ya zai ce wa manzo Allah sallallahu alaihi na ga wata mata zan aure wata mata daga cikin al-anza manzo sai ce ka ganta yace a a yace je ka ganta domin mutanen ansar suna da wata haƙƙi a matansu a cikin idansu kar ka zo daga baya bayan ka aure ta a cikin muƙadi daga baya ka zo ka ji wannan hakiyar kuma ka zama kana jin haushin ta wani ya kawo min kuka cewa ya auri wata mata ta sanadiyar abokinsa abokinsa shi yayanta shi ya ba shi labari shi kuma bai bincika ba bai komai bai aure ta ita wallahi haka yake zaune da ita har yanzu har yana ji a ransa cewa zaluntar ta yake saboda duk haƙoƙin da ake ba mace baya iya saukewa ya ba kuma ga ɗayan matar tashi yana mata komai amma ita baya iya mata in gaishe shi sai sai ji kamar ta zage shi me ya dalili ba ta mishi ba bai kalle ta ba a lokacin da zai aure ta to ka zo ita ce ka'ida to a wancan babin shi kuma na alfasha sai aka hana ka tunda ba auren za ka yi ba ba auren ka za ka yi ba to babu dalilin kuma da zai sa ka kalle ta annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu da al-imam muslim ya ruwaito da waninsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ala ibni adama nasibuhu min az-zina mudrikun dhalika la muhala Allah madaukakin sarki ya kaddara wa dan adam rabansa a cikin zina. Wannan rabon nasa sai ya riske shi, ba makawa. Al'ainani zina human naba, wanda sani ya ce idanuwa guda biyu suna zina, zinarsu ita ce kallo wal udmanu junahum al istima'u kunnuwa suna zina zinarsu ita ce saurare wa talazzu bi kalamiha ko dini ahlari wal lisanu zinahul kalamu harshe yana zina shi kuma firar da kake yi ƙa'i da ake yi ana maganganu wallahi zina hal bafashu sannan hannu na zina shine kafa matar da ba matar mutum ba war rijlu zinaha al khuta sannan kafa tana zina zinan kafa tattaki zuwa ga aikata saban Allah wal qalbu yahwa wa yatamanna zuciya tana so ayi sannan kuma tana fata tana buri amma wa yusaddiqu dhalika al-fardu aw yukadibuhu al-aura ita ce alƙalin ƙarshe ita take yanke hukunci ko ta gaggata wancan abin da aka so ko kuma ta karyata abin abbas al-qurtubi al-maliki a cikin al-mufhim da ya zo sharhin wannan hadisin sai ya ce wa inna ma aflaqa ala hadhihi al-umuri kulliha zina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa waɗannan gaɓoɓin waɗannan duka ayyukan ya ce musu zina saboda ne li annaha muqaddamatu domin su ne ababen da ake kafin ai zina ai shi an yi waɗannan sai ido ya aikin sa sai kunne ya aikin sa sai harshe ya aikin sa sai hannu ya aikin sa sai kafafuwa sun yi aikin su daga nan sai a kai wal iyadu billah zuwa ga wancan aiki يقول إذ لا يحصل الزنا الحقيقي في الغالب إلا بعد استعمال هذه الأعضاء domin zina ta tabbas alƙasa ta gaske ba za ta afku ba sai idan an yi amfani da waɗannan gaɓoɓin shi yasa aka gabatar da shi al-imam al-qayyim yace wa hadha al-hadith min adnan al-ashya'i ala anna al-ayna ta'sib an-nazar wannan hadisin yana cikin ababen da suka fito kili suka yi bayani akan cewa ashe lalle ido na sabo ta hanyar ne ta hanyar kallo wa anna zalika zinaha kuma wannan kallon da mutum zai rike shi ne zina shine zina ido shine zina ido tafi bi rabbin ala man abaha nazara mutlaqan cikin wannan hadisin akwai mai da martani akan waɗanda aka same su an samu wasu daga cikin sufaye da suka halasta kallo har suka kirkiro hadisi na ƙarya suka ce manzo Allah ta sama ya ce suka ce annabru ila alwujuhi al-insani ibadatu kaga wata fuska ne ta namiji matashi shaguri ko kuma mace kai cikin lanta ibada kake don Allah wannan magana ce kama da magana annabta ko dan duniya ba zai faɗi wannan ba kawai mutum da duniya dan duniya ba zai faɗi wannan ba to ka gani wani mai hikima yana cewa kullul hawadith nabdaha min an-nazar wa mu'zamu an-nar min mustasghar ash-shira kam nadratin fatahat fi qalbi sahibiha fatka istiham bila qaws wala wasl والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيب موكول إلى القلب إلى الخطر يسد مهجته يسد مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالظهر شدون ما مدلاء بخبرا أبناء الفاشاء ومبداها من اللذين يشن فدا يقلون تخلا بابا da suke faruwa yanzu ɗan uwa na wayoyin nan da ababen da ake kalla a talabijin da ababen da suke haifarwa na albasha. Wa mai zaman nari min mustasdar shirari, mafi yawancin in ka gan ta ta tashi ko daga ashanarci, ko daga wata ɗan wuta ce FF2F haka, ko daga lauta, ko kuma wuta ce spakin. Shi ne mustasdar shirari. Shi ne yake cewa, so nawa ne kallo ya je wani irin bala'i ya kata da zuciya ya caccake ta hannu ɗaya ta tattaka wadda ba tare da an yi amfani da mashi ko an yi amfani da kibau ba mai kallo lokacin da yake yi yana jin daɗi yana jin daɗi idan shi na jin daɗi amma kuma yana ɓata ruhinsa domin abin da zai zo masa na damuwa nan gaba ko a duniya ko a lahira wallahi da yayi tunani a kansa ba zai daina wannan kallace kallace daga ciki kalle shi ke motsa sha'awa sai an kalla sannan sha'awa za ta tashi sai sha'awa ta tashi sannan za a aikata sabon Allah yasa kake gani yanzu ƙungiyoyi na kafirci na duniya suka yawanta kafafe ko tashoshi na alfasha kala-kala a yanar gizo ya za su su halakar da al'umma ƙungiyoyin yahudawa almasuniya ƙungiyoyin da suke faɗa da addini ƙungiyoyin masu bautar shekara satanism almazhabu shekani ko a tayyaru shekani ya za su su yaɗa waɗannan domin lalata ‘yan matanmu da kuma matasanmu. A zuga matasa a ce kasu aure, a kafa dokoki, gwamnatota su kafa dokoki su ce sai yaro ya kai shekara kaza sannan zai yi aure, amma kuma ga waɗannan kafafen nan ana ta ƙara tun kuma su ba tare da doka ba. Ba doka. Mutum ya shiga duk wanda yake son ya shiga, ba wanda zai hana shi. Kuma da wayarsa a hannu sai wanda Allah madaukakin sarki ya tsare ya sa shi tsoronsa ya ba shi tsoronsa ya rika tuno da cewa idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin kun alayya raqib ya rika tuna Allah madaukakin sarki a lokacin da ba mai ganin sa cewa Allah yana kallon sa Allah ya tsare wayoyin ga sanan wato su ake yi datar ga ta nan koya wa mutane ake ya za su yi amfani da ICT a daidai lokacin da dai ba ana koyar da su ko ba a tunatar da su Allah maɗaukakin sarki. Muna cikin haɗari. Wannan kallon yana haifar wa da mutum damuwa da baƙin ciki da dana sai a ƙarshen rayuwarsa. Malamin ƙayin ya kawo wasu labarika masu tayar da hankali a littafansa guda biyu adda'u wadda wa da ra'udatul muhibbi wa nuzhatul mushtaqin ya ba da labarin wani labari da ya gani izana zai kira sallah sai kawai idan sai ya leƙa zuwa ga wata budurwa ashe budurwan nan kirista ce kafira ce nasraniya gidansu na bikin masallaci ya kalle ta ya kalle ta yana kiran sallah dan kare ya gama kiran sallah yana gama kiran sallah ya sauko daga izana ya fada gidansu ya fada gidansu ya tafi ya je ya ce mata ai san ta yake yace saboda me zan soka wa anta muslim wa ana nasraniya kai musulmi ne ni kuma kirista ce so da ka in shi ka in ka so ta tanafsa ka zama kirista dan take ce ya zama kirista yana zama kirista fa ma ta fini ne ya mutu nan take kallo ya dawo masa wannan ga sani Muhammadu bin Jahi da ya ba da labarinsa wani mutum ne yana tafiya sai kawai ya ga wata budurwa sai ta zo ta ce masa halin tsari ila hammanu min jaji ki da Allah ka nuna min hanyar da zan bi in tafi wajen da ake wanka gidan wanka da ake ce masa gidan wankan min ja ya haka zai yi mata magana sai ya ga sai bai ganta ba Allah da ya mata kuma ya kai cikin zuciyarsa kan nazarin ta ta ƙarfi kalbi fa'iha hatta sihanu bila qausin wala wafari shi kenan bai ganta ba halalar da yayi ta kafi kenan yana baiti yana ya laita qa'ilatin yawman wa qad ta'ibat hal lil masir ila amman min jadi ya laita qa'ilatin yawman wa qad ta'ibat hal lil masir ila amman min jadi har ranar da zai mutu ana lakana masa kalmar shahada yana ila amman min jadi wannan nan labarukan da malami kan ya kawo akbar ne waqi'iyya ko a zamanin sa abin ya afku ko kuma labari aka bashi cewa tabbas ya afku ba labarai bane na tatsuniya da kayan uwa mu tsara ganin mu mai hankali da wayoyin da muke kalla mai hankali da gidajen talabijin da muke kafawa a gidajen mu tashoshi ga sanan sai kaga an sa su ga sanan sun fi dubu fa'idojin tsaido malamai sun ambaci fa'idojin rinsa ido shehu islam taimiyya a cikin majmu'ul fatawa a juz'in sa na sha biyar ya ambaci fa'idoji guda uku almajirin sai mai kayyim ya ɗauko su ya kawo su sun kai wajen goma sha wani abu abu na farko halawatul imani wal dafi idan Allah ya taimaki mutum ya gano ya rinsa idan sa wannan rinsa idan na rashin kallon haram yana ƙara masa imani kuma yana sa shi ji zaƙin imani domin ɗa'a na ƙara imani sa'o na rage shi wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa al imani yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah nabi nurul qalbi wal firasa rantsa ido na ƙara wa mutum hasken zuciya zuciyar mutum za ta riƙa haskaka tunda akwai imani a cikinta sannan kuma Allah na ba mutum wani irin tsinkaye da zai hango abu ya faɗa kuma abin ya tabbata firasa kenan kamar yadda ya zo a cikin hadisi hasan wanda malamai suke jami'in zaka akan ingancinsa manzo Allah sama yace ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah ku kaffa kaffa da abin da mummuni zai hango daga nesa ya tafi domin yana hange ne da hasken Allah kaga nurul qalbi wa firasatu babban malami al-imam shuja'u bin sha' al-kirmani ya faɗa yake cewa man ammara zami'ahu bi ittiba'i sunnati duk mutumin da ya raya filinsa rayuwarsa ta fili da bin sunna komai naka tana kokarin ka bi sunna wa batinuhu bi dawamil muraqaba sannan kuma zuciyarka ta zama kullum tunanin Allah yana tsinkaye a game da aikin ka take yi wa gadda basarahu anil maharim sannan kuma ya nutsa idansa daga ababen da suke haram wa qaffa nafsuhu anil shahawati kuma ya tsara kansa daga sha'awar sha'awai wa aqala al halala kuma ya zama halal yake ci lam tuhti lahu firasatu to idan ya hangen nesa rabi kuskure ba magana ta za ta zama gaskiya fa'ida ta uku quwwatul qalbi wa thabatuhu wa shaja'atuhu zuciyar mutum tana zama mai ƙarfi zuciyar mutum tana zama tabbatacciya da kafiya ba kowace musiba ba ce za ta afko masa kaga ya faɗi sai da lafi mai girma ya afka masa amma za ka ganshi gidigau yana nan ya jajirce fa'ida ta hudu takhlisul qalbi min alamin hasara idan mutum ya ya rantsa idansa to ya ya ya kubutar da zuciyarsa daga abin da zai dawo masa na raɗaɗin da na sai domin ba zai je ya kallo abin da zai zama masa bala'i ba kallo na da wani bala'i in mutum ya saba da kallon saɓon Allah to in ya kallo ɗaya to ɗayan nan sai ya dawo masa ya kallo ya kallo dubu kuma sannan kuma kallo na da wata musiba kallon saɓon Allah wannan ya tabbata cikin ilmin nafs idan mutum ya kalli abu na saɓan Allah yau, to gobe ba shi kuma yake son ya kalla ba. Wannan zai ji ya fita ransa. Kamar dai asalin saɓan ne, in mutum ya yi shi yau da wancan, to kuma zai ji kawai ya gama da ita, gobe ko ke so ba ita ba. Shi yasa ba zai iya zama da ɗaya ba. Ba zai iya zama da ɗaya ba. To haka kallon saɓan Allah yake. In mutum ya ɗaya yau, gobe ce yake kuma ya canza wancan da zai gamsar da shi ba sai ya samu wani sabo jini kuma zai ji wannan da ya yi gobe ya bishe shi don yake so ko ce musiba ce wannan daga cikin fa'idoji fa'ida ta biyar fasu turukin ilmi wa abuwadi rinsa ido na buɗe wa mutum ƙofofin ilimi da hanyoyin ilimi baitota mun san su wannan da ake cewa shaqaitu ila waki'in su a hibzi arshadani ila tarkil ma'asi ko wa allamani bi anna al-ilma nurun wa nuru Allah la yudali asi baitota ne guda biyu da suka shahara ko dai waye yi su ko al-imam shafi ko ma ba shi bane ko dai maganganu ne masu hikima yace ya kai karar ya kai koce na haddasa a wajen malaminsa, malaminsa a nan a cikin shi ne wakila. Wakil da ya fi shahara a cikin malamin shi ne alwaki ibn jarra. Ce na kai ko can haddata in ne haddace ta zibi. Sai ya nuna min cewa ka daina saɓon Allah. Kuma ya sanar da ni cewa hadda da kake ganin ta kyautar Allah ce, kuma kyautar Allah ba ta cancanta da mutumin da ke saɓawa Allah ba. duk malaman da suka yi rubuce-rubuce a kan hadda to suna haɗin wannan cewa mutum ya rinsa idansa daga kallace kallace irin su al-khatib al-baghdadi a cikin al-jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami irin su ibn jama'a da makamantansu har da ibn jawzi duk sun yi magana kan tasirin kallon haram a wajen zubewar haddar mutane Allah ka tsare ni Allah ka mana mafita na shida shururul qalbi tarhu rinsa ido daga kallon haram na jawo da mutum farin cikin zuciya baka kalli haram da zuciyarka ba za ta yi bakin ciki ba na bakwai takhlisul qalbi min athar ash-shahwa idan mutum baya kallace kallace ba zai zama bawan sha'awa shi kuma bawan sha'awa dabba ne dabba ce da wurin sha'awa kawai ita ba abin da ta sani illa ta biya sha'awarta na takas sabbi babu min abwabi jahannam idan mutum ya rinsa idan sa daga kallon haram to ya toshe wa kansa wata kofa daga cin kofofin jahannama domin daga cin kofofin da za su kai mutum wuta akwai idansa shi yasa a cikin tambayoyi an taɓa tambayar al'allama bin bas rahmatullahi alai wanda mun sani makaho ne makanta kuma ta shafe shi ne ta same shi bayan ya zama matashi an tambaye shi aka ce masa ya taɓa jin damuwa da Allah ya karɓi idanuwansa ya zama makaho ya ce wallahi bai taɓa yi ya ce saboda yana fatan Allah ta'ala ba zai masa hisabi akan ido ba ababen da ake kalli na sabon Allah da izinin Allah Allah ya tsare shi ya tsare shi daga wannan na tara da su akan da ziyadatu ran sai da na kawo cikin kokarwa mutumin da ya zama ya rinsa idan sa da kallace kallacen haram to duk kokarwarsa ta fi aiki ya fi tunani ne kyau na goma annahu ya shiddu ala shaytani madkhalahu ala al-qalb in ka rinsa idan ka to ka kunne wa shaytan mashigarsa zuwa ga zuciyarka نسأل أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها إن ذاك أن شكل التي تقاد زوجك ذات زونا لا فيها نشغلت da abin da zai amfane ka gyara maka rayuwarka ta duniya da lahira amma mutumin da ya zama dan kallo kallace kallace to ai yana cikin musiba dama ta ƙarshe yan uwa masu albarka nasihohi guda biyar a game da yadda mutum zai yi ya rinsa idansa ko ya ci gajiya idansa abu na farko mu ji tsoron Allah ‘yan uwa a game da kallace-kallacen da muke yi na hotuna masu motsi da kuma waɗanda ba su da motsi. Waɗannan hanyoyin na mukadan su ko kaɗi ko kaso ne ko ɗan ka fi ta turo maka. Ni to ɗin da kake amfani da su. Wani abin ka yi ka yi ka goge ma ka kasa. Mu a zare sai ka je pizza. Ɗan pizza ɗin ma wani zubin ka kasa. to sai mun bi tsoron Allah a game da wannan wayannan duk abin da ka san ba zai maka amfani a duniya ba amfani na alkhairi ba zai cece ka a lahira ba to kai watsi da shi a cikin wannan waya ka bi tsoron Allah aljanna kace kamar da wani malami yake cewa aljanna kace a hannunka kuma wuta ce a wuta kace a hannunka yasa za ka ga wani irin sai su yi ta da ta nan wuta balbalnaci a hannun mutum a matsayin wata wani ranji da ke nuna tasirin yada da abin da ake jin tsoron ta haifan mana wannan abin da ya shafi talabijin talabijin da waya kenan sannan na biyu ‘ya'yanmu su ne abin tausayi a yau malaman sakandare har da firamare ma wasu. Kasalanci da rashin son a yi karatu ya kai ma yara kawai sai su zo sai su ce musu gobe. Kalma ɗaya sai a ce ku je gida ku je ku da hausa. Duk yaran da wani sun iya gogule. Sannan wani cikin yan uwa yake ban labari ya ce ɗashi. Ina jin yarinyar nan da sai tu take. Ya ce wallahi tallahi ko password ya sa sai ta gano. Ya rasa yadda take ganowa. na iyayenta yana da mata biyu in dai za su aje waya ko ne za su sa sai ta gano yarinyar nan kuma na zai take kawai sai baka ganta ta shiga tana kallon wani abin da ne a kuke ce musu cartoons sai baka kai wani su take su bata kula cartoons take kalla muna cikin haɗari yaranmu haka za su sai yarinya budurwa yan shekara goma sha JSS 2 JSS 3 kawai shi kenan zai zuci an ba ta asana shi kenan ta ɗau wayar uwarta in ma ba a sai mata ba ko ta ɗau na babanta ta ɗau ta babanta kuma sai a bata ta shige ɗaki wai tana asana ‘yan uwa ko za su yi a basu su yi ana kallo su yi a falo ana kallo su yi a gaban idon akwai haɗari mai girma a cikin waɗannan wayoyin mu ji tsoron Allah a game da su mu tsara iyalanmu matanmu da ‘ya'yanmu a game da ababen da suke kalla da mu kuma abin da muke kalla. ‘Yan uwa daga cikin abin da zai kawar da mu daga kallace-kallacen nan kuma ya taimake mu wajen rinsa idan mu shi ne dawwamar dubi zuwa ga littafin Allah. Wanda abin da aka cire mu a kansa kenan. Da za ka yi wa mutane intabiyu, da waɗanda suke da addini da ustazai, ki shafi nawa kake karanta kullum a Alƙur'ani, na Alƙur'ani, wallahi sai ka sha mamaki. mun taɓa zuwa gaida wani dattijo da wasu ‘yan uwa muka je gaishe shi na sha ba da wannan labarin ya sa mu kuka yana mana kuka a wajen yana cewa da duk kwana shida yake sauke ƙur'ani amma yanzu jikin shi ya nauyi sai ya tafi biyu sai muka fara kallon junanmu tun yana kallon junanmu yawan musan lokacin da muka fara kuka ba a ranar shiga uku kenan shi yana kuka ne da kwana shida yake sauke Qur'ani amma yanzu sati biyu yake kwana goma sha hudu saboda jikin shi ne nauyi da rauni da ya shiga da tsufa to mu da mu dukkanin mu kuma kuma kwana nawa muke ko wata nawa muke yi الإمام النووي رحمة الله عليه أتم المجموع شرح المهذب هكذا أتشي لتافز التبيان يا ذا بهملة القرآن القراءة بالمصحف afdalu min al-qira'ati an zahri qalbi ko kai alaran ma ne gangaren to ka rika bude qur'ani kana karantawa ya fi ka tsayi da ka ƙwarai da gaske ka rika haɗawa idan a rana kana tilawar izifi goma ne to yi izifi takwas da ka izifi biyu kuma buɗe qur'ani ka duba ko kuma ko ka yi izifi goma ko buɗe qur'ani dai ka karanta ka zama kana kallon Qur'ani shi ne ce ne annaha tajma'u al-qira'ata wan nazara fil mushaf domin kallon al-Qur'ani ana karantawa ya haɗa maka fa'idoji guda biyu kana muraja'a haddaka kuma sannan kana kallon al-Qur'ani wa huwa ibadatun ukhra sannan kuma wannan kallon da kake shi ma ibada ne an rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu الشيخ الألباني حسن حديثا أشن سلسلة الأحاديث الصحيحة manzon Allah sun ce man sarrahu an yuhibba Allah wa rasulahu al yaqra fil mushaf duk wanda yake so ya ji dadi domin Allah ya so shi ya so Allah da manzansa to ya rika karatu a cikin mushafi ya rika bude alqur'ani yana karanta wasu malamai sun soki hadisin sanadinsa Mala Albani ya yi musu raddi a cikin sisaitar hadisi sahiha ya kare bi hassana shi da yayi sannan al'imam ibn abi shaiba ya ruwaito a cikin al-musannaf ibn mas'ud a hadisinsa mawqufi asarinsa mawqufi yace adinin nazara fil mushaf dawwama wajen kallon alqur'ani babban malamin Yunus ibn Ubayd ibn Dinar al-Thaqafi yace kana min khuluq al-awwalina an-nazar fil masahif ce ya kasance cikin ɗabi'ar magabata na ƙware na farko suna kallon ƙur'ani. Ya ce wa kanan Ahmad ibn Qais idan kana da zarafin Musa. Babban tabi'in nan muhadrami al-Ahmad ibn Qais mutumin da yake da hakurin nan ya kasance idan ya keɓe shi kadai to sai ya buɗe ƙur'ani ba abin da yake. Mu kuma idan kanana nazarna fi hawa'iki nazzajiya. shi idza kana nazara fil mushaf sannan abu na ƙarshe shine ƴan uwa mutum waɗancan kallace in ma za mu kallace abubuwa na wayoyin mu to me yasa ba za mu kallon irin tashoshin nan da suke kawo da geographical abin nan channels da animal channels duk suna cin ayatullahi kauniya ayatullahi al-manzura ka kalli zaki da irin ƙarfin da Allah ya bashi ka kalli kura zaki ka kalli tekuna ka kalli rafuka ka kalli sararin samaniya ka kalli yadda masana kimiyya suke bincike akan sararin samaniya da saurari domin ka ƙara imani wani bature da Allah maɗaukacin sarki ya taimake shi ya rubuta littafinsa man cannot stand alone aka samu wani musulmi ya wani wani wani balarabe ya tattara shi ya sa masa da al-ilmu yad'u lil iman science yana dawo ma mutane su imani da Allah in dai ka kiranta science da sunan Allah to zai ƙara ma imani domin za ka ga ababen da sauran mutanen ire-iren mu mutanen gari ba su ba su gani ba likitan da ke kallon yadda gaɓoɓi suke aiki da ƙasusuwa da yadda Allah ya gina ya feɗa cikin mutum ya ga yadda Allah ya gina halittun ciki kayan ciki da yadda Allah ya aje kowanne inda ya cancanta a aje shi yana ƙara imani to mu riƙa kallon ayoyin Allah za su ɗauke mu daga kallace kallacen ababen da suka kasance ba su da kyau mu tsira daga wannan fitinar da muke ciki wacce ta shafi kowa ta shiga gidan kowa ta shiga gidan shek ta shiga gidan ustaz ta shiga gidan farfesa ta shiga gidan dakta ta shiga gidan ɗalibin ilimi ta shiga gidan kowa kowa da waya a hannunsa kuma dukkanin mu makalkala talabijin ga mu nan a gidajenmu wani talabijin ɗin shi ta kaɗai ne yadda ka san mutanen da ke ga su nan kawai suna ta motsi a gaban shi yana kallo Allah shirye mu Allah ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon nisantar waɗannan musibu da fitilu da aka jarrabe mu da su ya Allah madaukakin sarki ka taimake mu wajen danna zukatan mu a game da waɗannan ababen da shedan yake neman mu ingiza mu mu halaka ta sanadiyar su Allah ka kawo mana dauki Allah madaukakin sarki ka shirye mu ka shirye zuriyar mu Allah ka tsare mu ka tsare zuriyar mu ka tsare mu Allah madaukakin sarki ka ba ta zaman lafiya fitinu da makirce makirce da ake kulla wannan kasa ya Allah madaukakin sarki ka magance mana fitinu na waje da fitinu na cikin gida ya Allah ka tsare mu صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قوينا السلام عليكم